حينئذ فلا حينئذ فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أيها الإخوة المصلون سوف نعيش مع الخطبة الواحدة والستين وما زلنا نعدد أموالا التي تجب الزكاة فيها قلنا في الخطب السابقة أن الزكاة تجب على الذهب والفضة على أي نوع كانت حليا كانت لللبس أو التجارة أو للزينة كانت على شكل ريال وما شابه ذلك فإن الزكاة تجب فيها وقلنا أن الزكاة تجب على الديون التي في ذمم الناس وتجب على عروض التجارة وعلى عقار وعلى أثاث ومواشي وأطعمة التي أعدت للبيع والتجارة عباد الله أما مال الذي يريده في الخطبة اليوم فهي أن الزكاة تجب على الدخل الذي يحصله الإنسان أو الدخل للإنسان الذي يتحصل عليه شيئا فشيئا كالراتب الشهري تحدث العلماء عن الرواتب الشهرية وقالوا أن الزكاة تجب فيها بشرطين أو ثلاث شروط أن الإنسان إذا كان لا ينفق جميع راتبه الشهري فإن الزكاة تجب عليه أن الإنسان إذا كان لا ينفق جميع راتبه الشهري فإن الزكاة تجب عليه فقالوا بعضهم كالشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه أن الزكاة تجب على ما يبقى ثم قال والأريح والأحسن أنه يضم جميع ما يتحصل عليه في السنة ويزكيه زكاة فقال بعضهم إن الراتب الشهري تجب الزكاة فيه بشرط أن الإنسان لا ينفقه جميعا وما يتبقى منه يبلغ نصابه يوم مسلمين muna ta tattaurawa ne a kan dukiyar da zakka ke shiga cikinsu hukumomin da suka gabata mun yi bayani cewa zakka tana wajaba a kan zinare da azurfa a kowane hali tana wajaba a kan basussukan da muke bi wanda an tabbatar za su dawo tana wajaba a kan dukkanin kadara ta kasuwanci fili ne ko gidaje ne ko dabbobi na cirka ko duk abin da ɗan adam ya tattale don ya saya wa saida wannan zakka tana cikin su ƙarin abin da malamai suka tattauna da yawa muna gafala a kan shi albahi da mutane suke ɗauka zakka tana shiga cikin shi waɗannan su ne wanda kuɗin suke zuwa musu sannu a hankali ba dunkule ke zuwa ba don haka ana baka albashi ka kashe ana baka ka kashe malamai suka ce zakka tana cikin shi amma da sharuɗa duk wanda bai cinye albashin shi a wata guda albashinsa ya fi ƙarfi ya cinye yana da abin da yake ajewa wannan zakka tana shiga cikin su wannan su ne ashabu dakhlil mutawassit mutanen da kuɗin shigar su ɗan tsaki ne su ba talakawa ba kuma su ba masu kuɗi ba in dai albashin da kake ɗauka zai biya buƙatar gidanka ka kai wani abu banki ka ajiye ko asusu ka soka ko ka yi rami ka binne wannan zakka tana zama wajibi a kai ya za a fidda zakkar malamai suka tattauna sun ce idan shekara ta cika wannan sauran da ba a cinye ba shine za a lissafa a fidda ɗaya bisa arba'in nashi a bada. wasu ta ce a in dai har ba ka cinye albashinka to kana cikin mawadata idan shekara ta yi kawai za ka lissafo nawa ne ake ba ka albashi daga watan januwari zuwa watan disamba in an haɗa miliyan biyu ce da ɗori miliyan uku ce da ɗori ka raba ta gida arba'in ta ba da zaka wannan shi ne abin da malamin suka tattauna shekul usaimin maganganu guda biyu dukkaninsu ya kawo shi cikin darussan da yake yi musamman a babin da yake da alaƙa da dukiyar da ake fidda mazarta yace guntun shi ake fidda mazarta amma abin da ya fi sa hutu a rai ya fi kyau ya fi dacewa shine mutum ya lissafe dukkanin abin da ya samu na albashi a shekara wannan sai ya lissafa sai ya fidda mashi barka yan uwa musulmi wannan kamar fagen da mutane da suke gafa wani zaka tada albashin shi yana da tarin yawa ba masu ‘yan asan mana ba fa ba ‘yan dubu talatin ba na ‘yan fawa ko dubu sha takwas ‘yan minimum wage ko ‘yan dubu talatin ko ‘yan dubu ashirin ba su ake magana ba wanda albashin su ya kai ya biya buƙatar gida har a samu gudu don haka duk masu official packages waɗannan lalle su yi taka tsantsan zakka tana shiga su in ba su fidda ba dukkanin alƙawuran da aka faɗa da azabar da Allah ya yi alƙawari har masu cin albashi suna shigowa yan uwa musulmi idan an magana zakka mutane ba su fitta zakka abin da ke zuwa kwakwalenmu ina su ali kwaɗan goji ina su abdul samad ina su kawai su ake lissafi tare da cewa a cikinmu akwai yan goji suna nan da yawa suna da filaye sun jirge kuma don su saida suna da kadarori sun saya don su saida suna da gidaje sun saya don su saida albashinsu yana da tsoka waɗannan wajibi ne su lissafa abin da Allah ya ba su a shekara su ware zakar su su fidda sannan dukiyar kasuwanci wadda aka yi magana ana fidda mata zakka ɗan uwa mu kawa kan adal ba abin da aka saya ba ake lissafawa na sai fili akan naira dubu goma yau da zan fidda zakka balu na wannan filin ya kai naira miliyan biyu za ka sa da naira miliyan biyu ne ba da wacin dubu biyu da aka saya ba in ka saye shi naira miliyan guda yau da za ka yi lissafin zakka sai ya dawo naira dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar na rubuta abinda aka kasa tantance matsayin shi hawa ya yi ko sauka ya yi malamai suka ce dubna alal yafi yaƙini shi ne nawa ka saye shi to sai a ɗauki abin da ta saya tun da babu tabbaci ya yi ƙasa ko ya yi sama amma idan ya yi sama dole ne haka za ka lissafa da wannan saman a fita mishi farka da haka masu ajiyar kulutu masu turka ta dabobi dan a saida masu yin magana kamar da muka yi ta kulmomi a baya lalle yana cikin abin da za a sa wa zakka wanda ba sa iya cinye albashinsu cikin wata lalle su koma su ji tsoron Allah su lissafa abin da suke samu su fidda mashi barka abin da yasa muke ta tattauna wannan dan ya zama to mun kubutale kuma mun yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa buniyal islamu ala khamsi shi musulunci ginshiki guda biyar ne suke rike da shi babban ginshiki a cikin su wanda yake da tasiri a rayuwarmu shine ginshiki na sallah in nayi sallah waɗanne ta shafa in na yi azumi tsakanina ne da ubangiji saboda ya ce asomu li wa ana ajibihi idan ka je aikin hajji wannan kai ta shafa da masu kamfanin dukan jirage in kai kalmar shahada wannan mukullin ka ne na shiga cikin addinin musulunci amma zakka da za ka bada ita ce ta shafi ubangijinka ta shafe ka ta shafi al'ummar da kake rayuwa a cikinta shi yasa aka ce a raba ta gida takwas dan ya zama to kusan dukkanin nau'ikan al'ummar da suke rayuwa da kai ya zama to sun samu kasar shi a bawa talakawa a bawa miskinai a bawa masu bashi a bawa yan tafarki a bawa waɗanda suke fi sabilin lahi da dai sauran rukuni guda takwas dan ya zama to dukiyar ka ta shafi kowa da kowa a cikin al'umma ibadallah ayyuhal ikhwatul musallun نذكر هذه الأموال التي تجب بها الزكاة لنعرف حق الله علينا ونؤدي زكاة أنفسنا ونؤدي زكاة أموالنا محسنين موقنين طيبة بها نفوسنا فالله تبارك وتعالى هو القائل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء ‘yan uwa mu tun hakkin Allah mu fidda zakka in mun fidda Allah da kanshi yake cewa kwatankwacin masu ciyar da dukiyarsu kamar mutum ne ya tsada da kwaya guda ɗaya ko a shuka kwaya guda ɗaya ta fito da zangarniya guda bakwai a cikin kowace zangarniya a samu kwaya ɗari Allah yana ruba ta ga wanda yake galibi mukan kawo ayoyin akan sadaka ta tsawuri amma ta fi tabbatuwa akan sadaka ta wajibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani aiki da bawa zai yi ma Allah wannan aikin ya birge bawa ya birge Allah sama da aiki da shi Allah madaukakin sarki ya wajabta maka dan haka ka bada zakka ta dukiyarka ana kiranta sadaka da yake cewa inna masadaqatu to a bada wannan sadaka din zakka din wannan shine zai birge Allah kuma ayar za ta tabbata batuwa akan ta malamin suka ce bayar da dukiya ta zakka ya fi wanda ya ɗauke nauyin aje jihadi don ɗaukaka addinin Allah maɗaukakin sarki. Kana da dukiya ta kai a fidda mata zakar dubu tamanin ka hana, ka ɗauki naira miliyan goma ka bada don aje a yaƙi don taimakon addinin Allah maɗaukakin sarki. Wannan mai dubu tamanin ɗin ta haƙƙin Allah ta fi waɗancan. Don haka in za mu bauta wa Allah, mu bauta mai da abin da yake shi ne wajibi ya ɗora shi a kanmu. Allah ka ba mu ikon kiyayewa, Allah ka ba mu ikon bauta muka yadda muke gaje so, Allah abin da muka faɗa na gaskiya ka ba mu ikon aiki da shi wanda yake na kuskure ka ba mu ikon gyarawa da aiki da abin da ya dace. بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كعادتنا في هذا المنبر أو من على هذا المنبر فإننا نذكر أنفسنا بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حيثما كنتم وأتبعوا سيئاتكم بالحسنات تمحها وخالقوا الناس بخلق حسن كما قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن يا مسلمين تسوران الله mu zamanto masu kiyaye dokokin shi a zahiri da bayyane wannan ita ce galibin kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hudu ba face yana son da ita yan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu zamanto masu biyayya ga Allah madaukakin sarki musamman a wannan zamunan da al'amura sun juya muna kunata zuwa ga alkiyama dukkanin alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙananu kamar ga sunan a gaban mu muna kallon su abin da ya fara ragewa su ne manya-manyan alamomi Allah ka saba mana za su bayyana ƙananan da suka zo ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye haƙoƙin Allah mu nuzunci tuba da istighfari ba mu da labarin yaushe ne mutuwar mu za ta zo ko yaushe ne alkiyama ta zamo mun zarci ayyuka na da'a da biyayya sai mutuwa ta zo muna muna masu biyayya da Allah madaukakin sarki fitintunu da suke faruwa na zamani sata da mutane ko garkuwa da mutane da ba kashe mutane kwashe musu dukiyoyi ta'addanci na yan boko haram da duk abin da yake tada hankali ya hana kasa zama lafiya Allah madaukakin sarki kamar zance mana su dukkanin fitintunu na tarbiyya abin da suke gurɓata tarbiyya su tabarbara ta da masu lalata 'yan mata da masu lalata da masu barna tsakanin maza da maza Allah muna roƙon ubangiji ka tsare muka shige mu baki daya Allah ka tsare muka shige mu baki daya ubangiji ka gyara halayen ka gyara ɗabi'u mu Allah ka ɗora mu akan tafarki madalici da abin da ya dace ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله